بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren litinin daren 27 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda daidai da uku ga watan goma shekara ta 2021 wannan kuma in Allah da shi ne kaset na 755 cikin jerin yin karatuka da ake gabatarwa cikin wannan littafi mai albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah ta'ala kuma taken karatun shi ne karatun hadithi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi Allah ka azuta mu karatun hadisan manzanka alaihi salatu wasalam da amfana da su duniya da kiyama jama'a ana jinmu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadithin salafiya wadda ke number 4 madarka cirwar gaskiya ne a zaria kaduna state nigeria ita darul hadith kamar kullum makaranta ce da malam albani gina don cima manufofinsa na da'awa da fatan allah da nufi mun kuma allah shi taimake mu ya mana kyakkyawan gamawa je mun kwana a babu ma ya juzu min al-ihtiyali wal hadari ma'a man yukhsha ma'arratahu wato babun da ke bani hikima da dabarbaru a wajen nemo bayanai da kuma yin shiga taka tsantsan da ta daukan mataki na taka tsantsan game da mutumin da ake tsoron ya zama masharanci ko wani mugun maballaci mun kan tarihin ibnu sayyad mun gama bayani akan shi lokaci ya kore mana yau za mu tashi sabon babu inda malam ce babun rajizi fil harbi wa raf'i sauti fi hafr khandaq malam ce babun rajiz fil harb babu zai karantar da mu rajiz waka za a ci kenan ko yin waka fil harbi a lokacin yaƙi lokacin da ake yaƙi ko ake shirin yaƙi ya halasta a ɗan wasu ‘yan waƙe-waƙe haka waɗanda za su ƙara sa mutane nishaɗi da kazar-kazar a cikin wannan harka da ake sai cewa rafi sauti fi hafar khandak da kuma ɗaga murya a lokacin da ake yaƙa wani rami asalin khandak ɗin ya faru ne zamanin da aka zuwa ƙin hazab to a lokacin sun ga ɗaga murya da wannan waƙe da za mu zo mu ci ina fatan fahimci wannan abu kun fahimci abu akwai wani abu ne da malamai suka ce su salaf wa suna kyamar daga sauti a lokacin da ake mene lokacin da ake buga yaƙi to ka kawai ne ɗauka a dukkanin lokacin ba a daga sauti shi ne malamai suka ce bukhari ya kawo wannan babin ne dai bambance maka da lokacin da ake yaƙi lokacin da ake buga kan sai dai kabarbari da tasbihi ake a lokacin amma lokacin da ake wani aiki na gayya gaba daya babu laifi ana yin waƙoƙi ana ɗaga murya da abu zai kawo caji kun fahimta sai dai kamar da muka gabatar irin cajin da ake a cikin musulunci a caji ne da ke ƙara nuna kusancinmu ga allah maɗaukakin sarki ya sha bamban da mora da ake samu a sauran masu tsaro haka ko fa hankali ko kamar sojoji suna da nasu mora din kana gan za su wuce a mota ihu ma za ka ji ana zallan ihu din ma ko haka ba ne ihu ka ga mutum ya kaga suna ta ihu su ma ba san abin da ke faɗa ba kawai yadda ka san sun sha ƙwaya haka za ka yi suna yi abin nan to kaga wannan ihun ba shi ta ma'ana ma'ana shi kawai a jiki ne zai dan ƙara ma kazar-kazar da sakin jiki amma za ga irin da manzon Allah yake yi za ga cewa akwai mai da lamari ga Allah maɗaukacin sarki wanda Allah zai ƙara ma ƙarfi da cin nasara a cikin lamari ɗin ina fatan fahimta kun gane kan babin ko sanda ake wani aikin da ya halasta ana yin waƙoƙi haka ko tirenin kungiya na soja misali ko tirenin na 'yan nako ko na 'yan agaji an fahimta ko na 'yan fahimti ne ko ko da wanda suke wasu aika irin waɗannan wanda sauti yana gacin abin da ke ƙara karsashi babu laifi mutane su din amma tun da mu musulmi ne sai mu zare abin da muka gada a wajen kafarai sai mu kawo namu na musulmi sai a samu wasu waƙoƙi da suke da alaƙa da tauhidi da alaƙa da tunatar da mu mazan jiya sahabbai kenan da mazan jiya na ƙasarmu ta najeriya da sauran irin haka ɗin sai a kawo irin wannan abubuwa ɗin kada mu zama mukallabe masu dodaddiyar kwakwalwa duk abin da muga ana kawai sai mu ce shi zani a'a mi tunanin to mu kowa matsayin mu da musulmi menene dace da mu ina ba ta kwanci wannan abu malin sai ke cewa fi sahal wa anas an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa fi yazid an salama malaki cewa fihi ai fi fil mas'alati ma'ana firin rajiz kenan game da yin wannan waƙaƙen an samu hadisi daga sahal an samu daga anas sannan kuma daga yazidu dukkansu daga manzan allah sallallahu alaihi sallama a can ibn hajar ke cewa amma hadisu sahal wa wa ibn sa'ad fa wasalahu fi gazo da khandak ba ya ce wa fihi sahal ba kun fahimta wa anasin ko to sai ce amma hadisin sahal shi wanda salaki shine ibn sa'ad cewa malam bukhari zai kawo shi da isnadi tiran tiran a cikin wato waƙin khandaq wanda ba da dawa za mu tada wannan babu insha Allah ta'ala wa fihi a cikin hadisin asahal din annabi na ce Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajira mun kanta wannan hadisin a bayan sa'ad din kun gane kuma zai kawo shi a nan gaba wasi'ati wa amma hadisu anas shi kuma da ya ce wa anas din nan sai ce faqad wasalan faqad taqaddama wasulan fi babu habr khandaq ya gabata da isnadi tirin tirin a babun da ke bayanin haka gwalolo da aka yi a zamanin yakin ahzab bi awail jihadi a farko farko babun jihadi wa fihi mithl zalika aidan bi ziyada ya zo da irin wancan da kuma wani ƙare ƙare وأما حديث يزيد وهو ابن أبي عبيد الله أبي عبيد عن سلمة وهو ابن أقوى فسيأتي في غزوة خيبرة shi kuma hadisin salama zai zo a cikin yakin khaibara a can gaba shi ma wa fihi shi ma a cikin shi na ce Allahumma laula anta ma hata daina shi gan abin da makanta yanzu cewa Allah ba dan kai ba da ba mu shiri ba wa qissatu amir ibn aqwa wa sayati aidan ba da arba'ati abwabin irtijaz salama aidan bayan babuga guda hudu za mu zo mu tadda yadda shi ma salama lokacin da ya je kamo wasu 'yan fashi yana harbi yana yana yana waka yana no irtijazi wato quotation na waka shine irtijaz kun fahimci abu eh ko kin kana waka misali ai akwai wata waka aka dauka haka ko muna karatu sai ka ji an ce maka ai abin ana so a taba yan arewa amma fa ana tsoron manyan mutane ina fatan fahimta yanzu kaga wannan waka ce ta wane wani mutum da ya riga ya gabata wanda in ka ɗauko wani abu wanda ya dace sai ka iya kowanne abu to shi ne a cikin irtijas jama'a kun fahimta wani abin ku ana so a taɓa mu 'yan arewa amma fa ana tsoron manyan mutane ku tashi mu farka 'yan arewa zaman banza aikin kawai ko ba ka sha ta yake cewa ba to yan arewa kuna ma kuna jin shata yana yana muku waka da ganga ku tashi mu farka yan arewa zaman banza aikin ai ana so a taba yace tintal ana so a taba mu amma fa ana tsoron manyan mutane manyan mutane zamanin su kenan ko ba haka ba eh manyan mutane yanzu kuma to ana tsoron su ko tsoron su ne to wallahu bi a'lamu muhalli shadi shine wannan kun fahimta kana yin wani abu sai ka dan jawo ta aya ai ka ɗan jawo ta waƙa haka wadda za ka ɗan caji kuma ka ɗan sa wasu caji to shi ne kuji abin da malai ke cewa kenan to wannan salama shi ma da yanayin wannan harbin yana yana cewa yana wannan waka wal yawmu yawmur rada jawa kun fanci wannan abin ko Allah samu dace to wannan sai malai shi kala haddathana wanda ya kawo abin da talikat kenan qala haddathana musaddad qala haddathana abul ahwas qala haddathana abu ishaq al-bara radiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا الفتنة أبينا يرفع بها صوته مالكي تشوى حدثنا مسدد المسدد يا بام حديثي قال حدثنا أبو الأحوص يتي أبو الأحوص يا بام حديثي قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق يا بام حديثي عن البراء رضي الله عنه لقبراء الله قال مسيدا قال يتي ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naga manzon Allah tsira da minci Allah su tabbata a gare shi yawmal khandaq ranar yakin khandaq wa huwa yanqulu turaba yana diban ƙasa da kanshi hatta warar turabu sha'ar sadrihi har sai da ƙura ta lullube ta rufe shine tawara ta da wurlube mene sha'ar sadrihi kirjin wato gashin kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana rajulan kathira sha shi manzon Allah kuma ya kasance mutum ne mai yawan gashi wa huwa yartajizu bi rajzi Abdullah Ibrahim ibn Rawaha yana yana yana misalta waƙar Abdullah ibn Rawaha da yake cewa kenan asali ba manzon Allah ne ne ba yayi waƙar ya dauko taune yake yi dan kaka ce kuma ya aka ce ai wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu kace kuma gashi yana waka kun fahimta wannan ba shine waka ba mun kanta shige irin wannan magana ko a muslim yes a muslim cewa manzo Allah yes har lokacin da na sha ta je biki ke ce mata an sara mutane masu sha'ani da shagalin ana biki ke kuma zaki je biki ke ce first lady to ya da me zaki je akwai waka da ke shida ne tace me zan ce ce ki je a taina ku a taina ku so akwai irin wannan daya biyu wannan bai mai da mutum mawaki ina fatan fahimta dan mutum ya baiti daya kun fahimta ko baiti biyu ana ce da shi mawaki hmm? ba za ce da shi mawaki ba yanzu zai shata dan inda dan baiti ɗaya ko biyu za ce da shi mawaki to alan waka fa shi ma yi baiti ɗaya za ce da shi mawaki waƙoƙi to ba a ce da shi mawaki amma abin da ake cewa wa ma'allamnahu shi'ira su suna cewa ƙar'ani complete waƙa ce to kaga wannan sai ko shahararren mawaki sai ka ce a to annan ba a koya mai waka ba wa ma yan baki lau bai ma dace da shi ba ina ba ya zama mawaki saboda yana wata muhimma da ta kafin wannan abin kun fahimci abun amma dan bai ce ɗabi bai mai da shi mene mawaki ku je ku rubuta tafin Muhammad ibn al-Adab shafin Muslim da ya tattake fili akan wannan matsala din Allah sa mu dace to irtijazi ko fa wannan ba waka ba ba cewa akai baya iya karanta waka ba shi ne ba a ilmantar da shi ba a yi gina akan waka ba don kaka rudi a cikin lamarin to sai yake wannan waka ta bladarwa ke cewa Allahumma laula anta mahtadina ya Allah ba dan kai ba da ba mu shiri ba da duka muna cikin duhun jahilci Allah ka tsare mu wala tasaddaqna wala sallaina ya Allah ba dan kai ba da ba mu zakka ba da kuma mu yi sallah ba fa anzilis sakinata alaina ya Allah ka saukar mana da natsuwa shine fa anzilis sakinata alaina ka saukan mana da nutsuwa wa sabbitil aqdama illa qaina idan kuma an hada za a buga Allah ka tabbatar da diga digi mu ba gudu ba ja da baya innal a'da aqad bagaw alaina lalle wayannan makiyan sun yi zalunci akan mu idza aradul fitnatan abaina duk sanda suka nemo ta fitina sai mu kiyarda duk sanda mu bar addini mu koma nasu wai a wani kwamfura wani a samu wata matsaya a cimma matsaya ta kuyi wani ya ce ba ma yi abin nan mu dai muna nan akan abin da ka ɗora mai Allah maɗaukacin sarki to aka ce duk sanda manzon Allah ya kai su ma sabai su daga sai a baina a baina ina fatan fahimta sai aka ce wa yarfa'u biha sautau sanda manzon Allah ke wani yana daga sautin sa da wannan abun yanan ba da ka ji nake kanta haka ke kanta ba yana daga murya Allahumma laula anta mahtadaina ولا صلينا ولا تصدقنا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن قينا إن الأعداء قد بقوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا هكذا كان جوانا أبو to in ka kalli kalmomin da ke cikin rajas na manzon Allah da mora ta musulunci ka kalli kalmomin sun sha bamban da na mora wai ba wanda ita mora ne a cikin ku irin ta yan abin nan eh lalle mu ne soja ko akwai wata sojoji suna haka akwai yan sabis na san da suke zuwa sabis abin nan wajen kam ko akwai nasu da suke ko mu ra'ayawa nasu zaki mu ra'a ana ihu ana abin to kaga irin nasu in ka ce me haƙiƙanin ma'anar kalmomin baka da abin da za ka amma amma su akwai caji a ciki to amma mu wannan ɗin akwai cajin a ciki akwai kusanto da kai ga Allah ka duba suka ce laula anta mata jana ya Allah ba dan kai ba da ba mu shiri ba babu alfahari wayannan da zamu yaka din su ma mun san Allah kai ne baka shirya su baka sa su baka da baka shirya su mun ma ba yi mu bane ba kuma iyawan wace kuma da sallah da sadaka da zakka duk ba dan kai ba Allah da ba mu yi ba amma yanzu a cikin wannan suna kuma itirafi da Allah suna itirafi da mene yadda da dokoki da shari'ar musulunci a ciki kun bince wani abun ko sannan kuma suke addu'a a halin rudani ba hal ake shiga rudani a duniya irin halin yaki lokacin da ake yaki shine hali mafi haɗari mafi shiga rudani to ya Allah ka saukan mana natsuwa kaga ba sa manta da addu'a cikin wannan hali din ina fatan fahimta sannan kuma suke cewa cewa kuma an buga din ya Allah to dagewa a buga din masu taimakonka Allah ka taimaka mana ka tabbatar da gargamu sannan shi gaba da cewa kuma ka ga makiyanmu sun mana zalunci suka biyo mu haggari suka yi taron dangi dan haka ya Allah mai ranka Allah ka ba mu nasara a kansu jama'a kun fahimci wani abun ko to Allah samu dace wannan da ya bada ansa cewa halarcin mene yin irtijaz sannan kuma da mene rafin sauti inda khandak domin abin ya faru lokacin yakin khandak ne annabi yana daga sautinsa Allah samu dace sannan wannan hadisi yana karantar da mu ta dabi'a daga mata shugabanni su zama sun koyi ta shine idan ka zo da ƴaƴan mutane za su yi wani abu ba koma gefe su zaka ka sa AC ba ka ce ai kai ne shugaba ko mun ci mun ko a fara gani a kas yawwa a fara gani a kas saboda manzon Allah ka duba irin daraja tashi kaji aka ce har ƙasa ta rufe masa gashin ƙirjinsa kuma aka ce don mutumin kaka ɗauka manzan Allah oh to baya da gashi da yawa kenan a ƙirji ko sai ce wa kana kathira sha'an yana da yawan gashi gargasa ne haka ƙirjinsa kuma yana cewa a cikin aikin da ake yi hatta kai watakila ko bargon shi ya faɗi ƙirjin shi ya bayyana misali saboda aiki ya kai aiki ina fatan fahimta wannan shine halin shugabanni da ake da su a musulunci shi yasa ba ya yi shugabanni ba su taba yadda ce a dabbaka addinin musulunci ba domin an dabbaka su ba sun ga shiga waɗannan motocin ba sabar talakawa suna tafiya a ƙasa ba zai yiwu ba sai dai duk a tafi a ƙasa din su ma su taho ba wani bodyguard ma ka taho kai a matsayin ka kawai kai ne irin fayi kawai ka taho abinka ne mana to su talakawa ke gadon su ina fata banci wani abu kowa sai ta su haka na kawai shi ke nan su a tsarin musulunci kun ga akwai mene tsakanin da allah akwai ba da kyakkyawan misali a kai sannan wannan ya nuna yadda yadda mahaifin allah sassan yake da tawalo ya sha babban da sauran sarakunan gargajiya a lokacin da yake wani abu akwai sarakuna a sauran kasashe amma su ba haka suke ba yana kwanciya a ƙasa har manzo sai na umar ya taɓa gatar da shi jikin shi ya yi abin da ce a kan tabarma karauni irin tabarma karako a kaba yawa duk ta ne alama umar ya ce yar ga sarakuna ta wanda ba su kai ka ba suna moriya ce annabi na kwanci sai gashi zauna ce kai umar ina ganka cikin masu fahimta shi baka gane ba umar ce to na jawo kai na tsalaki ai wa'ancan ula'ika qawm ajjalallahu hasanatin fil hayat ai sun gama cin gaba su ne a duniya wa'annan mutanen in ku ba haka muke ba kace ya rasulullah ga dakin ka ba bishi ba kaza ba kaza kuma baka gane karatun ba ina fatan fahimta so kuma faradillahu al sahabat haka da abubakar ya zo haka ba duniya shi ma haka ya kwatanta za a ji yakin rabira suka ce ka zauna ka yi mana shirin ya za a tsara gwamnati ka kula da mu ya ce ba zan zauna ba ana can ana jari ku ce zauna a gida dan mene ko kuna son shahada ni ba zan shahada ba kenan Allah akbar suka suka abubakar zauna gida shi a shi ma sai ya fita jihadin nan to in aka ce kan kuma wa zai zama shugaba ya ce ah ni din shiryawa aka yi ai Allah zai kawo wani ko ni ai ba ni addini musulunci ba addini kuma na Allah ne sai da Umar Abubakar ya fita yaki da shi da kanshi aka gamsa tukuna hmm da Umar ya zo shi ma bai zauna ba haka aka rinka yi wani sarki na Farisa ne ko na Rum ne ya aiko da wakilinsa zuwa wajen sai da Umar ya wuce shi a bakin gari na kwace gindin bishiya ya zo gari na neman ina amirul muminina sai aka fata to a ina yake ne a je masallaci aka je masallaci ba yana ta to an gashi a kasuwa aka ce wai sai ce yanzu shi wannan amiru mumin da kakkarya mu shine wai ake neman shi ba ma sai da yake ba shi abin ya daure baki ya kamata ya zo da wani katon gida ne da wasu masu gadi nan suna mazurai da bakin gilashi aka je aka ce to oh to ko ya fita wajen gari to aka ce an kamar yana wuce ko ka wuce wani mutum abdul bishi a can wajen gari sai ce ya wuce wani mutum haka mara kaya mara sai kyau kaza da kaza da ka sai ce a to shi ne amir mu'minin yace a kakkoyi mun isgilanci wanda fa da gani yake aka da sojoji ana karya gwamnatocin mu aka ce shi shi din fa Allahu akbar yanzu ya kalle shi a kwance aka ce kudan saura ɗan aka ɗan tashi umar tukuna aka ɗan jira in mutu aka ce ya rami rami aka kayi bako ta yi zauna ya dubi sama da ƙasa ce wannan kuma daga yara sai da ya wulaƙanta shi tukuna domin ya shawo zuba na zinari da kwarakitai na gayu irin su a san manya ɗin nan ne sai da nuna mashi ba komai ba ne tukuna eh sannan aka sauran shi mai zo da kai ce kafin ce komai lalle dole ku ci mu yaƙi da mu da sarakunan ba haka muke ba amma jiba kayi hukunci kayi adalci don haka sai ka huta sai ka bacci ko ina ba mai taba ka amma mu azzalimai sai da bogai sai da bodyguard ina fata mun fahimci wannan abu so a tsarin musulunci ba tura ya mutane kai koma gefe ba kai baka tashi daga ayi da kai Allah ji kan malam albani da rahama haka yace kun ganni nan a matsina na shugaban kana ni albani to ban fi karfin komai a makarantar nan ba idan ana kwasar shara za ka iya gani na idan aiki na ya kama kwasar shara za ka na ɗauko shara na tafiya da ita a makarantar nan da haka idan zo shiga ba zai ce shi ne albani shi ke da makarantar darul hadis ba yadda kowa ke bin layi ba zai je shi ne a ba shi hanya wuce ba za a tsaya ne yadda ake sace ɗin kowa a sa mai na'ura ƙirƙir ta zuwa inda mukullan shi ma sai ya ciro ya nuna ina fatan fahimta ba jin wani wai kai wani ne na daban ga wadda ƙarya kawai malam don ka she kama ka sai ka zura a guje kuma ka kwana ba kai ba sai ka nemi taimakon wani ko ba shi ba ne na kyauta malam Allah kashin kamar warin tsiya ne da shi kana sai ka zo cikin mutane kana wa mutane ɗagawa kana wani abin nan ina fata mun fahimci abin nan Allah da shi kyauta wa alaikum salamatullah cewa mene ɗan kirani ɗan ɗarani ya kaliyar bali ƙarɓar balta bilbal bali balkena na'am kun ji tambayi shi irin tafe da ake na yaban manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ƙara kuma da rubutu da ake nazbe na ilimi kamar ƙurɗubi da ibn rushid da ibn ashir kun gane ko da misbahu da sauransu waɗannan abu ne mai kyau ba laifi ba ne kawai kuskure ba ba ciki hasali magabata ta suna da wannan nasin almiya da haka malam suka ce su waɗannan ba a ce da su shi'ir sai da ce da su nazmu da haka ba ka ji a ce shi'ir ɗan ɗarani sai nazmu ɗan ɗarani ko nazimul burda ko nazimul ƙurɗabi wani zuba ibn ashir da haka da hausa wacce ake rubutun zube ake cewa da shi ko kuma a ce waƙe ba waƙa ba ka gane hausa waƙe daban waƙa daban waƙa ‘yan iska suka fi galiba a wancan lokaci ɗin waƙe kuma shi ne irin wanda da ya shafi ilimi da tabbatar da wani abu na gaske haka wannan abu ne mai kyau mala na'am na'am yanzu ka tambaye hukuncin shi wannan waƙen ne to shi kuma ko waƙe ne ko ba waƙe ba content ɗin da ya ɗauka shi ne za a yi hukunci da shi idan ya ɗauki abin da yake mai kyau ya zama mai kyau idan ya ɗauki na banza ya zama na banza ina ba ta ka fahimta yawwa idan ya zama a cikin ya kutatul farida akwai waƙe da yake ɗauke da shirkoki sai a ce wannan shirkoki ne ke cikin wayannan abubuwa ɗin ina fata ka fahimta ko cikin ishiri ne akwai wasu abu da an yi guluwi a cikinsu sai a ce ga wannan waje an yi guluwi kamar alburda da akwai a cikinsu ina fata ka fahimta amma bai soke shi hukuncin yin waƙen in mutum ya samu dama zai iya kuma yana ga cin abin da magabatan mu suke shehu dan godo musamman abdullahi gondo yana da shi da yawa a najeriya abubakar kuma yana da waƙe-waƙe sauran mutane daban-daban suna da shi ni ma na samu dama zan rubuta waƙe-waƙen ina fatan fahimta a gaskiya ne wanda yana ga cin abin da ake taskace ilimi yanzu ka koya yaro ha'iya da lamiya ta ibn taymiya da ibn abi dawud sai ka ga in ka koya mai da kyau ka karanta da shi waƙe ne cikin wasa daga ya haddace shi to sai ya rike wasu ilmomi domin shi waƙe yana dan dunkule abubuwa yakan zama kamar wata formula ce ba laifi ba ne haka ɗin gaskiya malam yauwa amma in ya ɗauki wani abu mara kyau to za a yi hukunci da rabi akan wannan abu mara kyau na fata an fahimta Allah samu dace to jama'a fanci wannan babi ko babi na gama ce babu man la yathbutu ala alkhair babun zai mana bayani mutumin da baya tabbata akan doki in ya hau ya za a gashi zai fita yaki malai cewa qala haddathana muhammad bin abdullah bin umair qala haddathana ibn idrisa an isma'ila an qaisin عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا تبسم في وجهي ولقد شكوت اليه اني لا اثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا وانا حديث من جيشي كوانكي ما لم يتامل ينزو cewa haddasana Muhammad ibn Abdullah ibn Umair Muhammad dan Abdullah dan Umair ya ba mu hadisi kala haddasana Idri ibn Idrisa ibn Idris ya ba mu hadisi an Isma'il daga Isma'il an Qais bin an Qais an Jarir da Qais daga Jarir radiyallahu anhu Allah kara masa da kale ce ma hajabani nabi sallallahu alaihi wasallam منذ aslamtu tunda na musulunta manzon Allah ban taba zuwa bai ce dakata shine ma hajabani bai taba sha makance ni ba tun da na musulunta duk sanda na zo aka ce ga jariri ya zo annabi yana ba dama in je mu tattauna da shi ko yana wani abu haka wala ra'ani manzon Allah bai taba gaina ba tun da na musulunta illa tabassama fi waji ba ce sai ya murmushi a fuskata duk sanda ya gani zai murmushi irin na alamar yadda kenan wannan dai na ga cin kyawawan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce walaƙar shakautu ilaihi inni la afbutu alal khair kuma na kai mai kukan cewa ba na iya tabbata akan doki in na hau ina zamewa fa daraba biyadi fi sadari sai manzon Allah ya sa hannun shi ya bugi kirjina wa qala sai ce Allahumma thabbithu ya Allah madaukakin sarki ka tabbatar da shi in ya hau doki waj'alhu hadiyan mahadiyan ya Allah ka sa zama mai shiryar da wasu kuma shi ma ka sa zama shiryayye hadiyan shi ne mai shiryarwa mahadiyan wanda yake shi ma shiryayye ne to Allah ka sa zama cikin irin wannan mutane din wannan mutane sun more tsakanin da Allah in ka samu wani addu'a daga bakin manzo Allah baka more ba hmm? to kuma ka ga da ba yanzu su jini kai tsaye masa wani addu'a ko to in wa da ba mana akwai irin su yi wani addu'a fa in kana so akwai addu'a da muke cewa rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idashtara idan ka zama mai sauƙi wajen ciniki saye da siyarwa akwai addu'a manzon Allah kwararo maka ko da baka na akai sannan idan ka zama mai ɗaukan wa'azi kana isarwa gwargwadon abin da Allah san da kai kakkace ka zama Sheikh Albani sai ko Sheikh Jafar ko sai ka zama Ibn Taymiyyah la gwargwadon abin da Allah baka kana isar da shi ka fahimta ka je ka isar annabi ce nadarallahu ra'an sami'a minna shay'an fawa'ahu fa'adwa'addahu kama sami'ahu Allah ce alkhairin Allah kai wa mutumin da ya saurari wani abu daga gare mu ya kiyaye sannan kuma ya je kai shi gaba annabi irin wannan addu'a din so akwai wasu addu'o'i wanda kai ma yanzu idan ka ɗauki wannan sifofin din sai ka samu rabanka na wannan addu'a din ina fata mun fahimci wannan abu Allah samu dace wannan shi ne ƙarshe wannan babi wanda shi kuma ban yana karantar da mu shugaba in kana cikin al'umma to na farko na karantar da mu sira ta manzan Allah in yadda ke mu'amala da mutanensa ba faɗa ba ne ko kuma ce to kai dama baka ido ke maka zuwa ka je jihadi bayan ka je sai ka koya ka zo mana ina fatan fahimta sai ce zo nan ya ce sai da abu ne duk iji ce ya Allah ka ɗora shi akan shirya kai mai kaza da kaza to dole ga shugaba ka saba da irin kalmomi ne mutane za su ce na cika wani ambatan albani albani wata ran haka yake cewa wani cikinmu ya ce malam ina cikin harkar kasuwa ga kaza ga kaza ga kaza jari ya fara ƙasa yana nan da ran shi isa kaɗan kawo ne amma da ce babu komai za mu je aikin hajjin allah za mu taya ka addu'a ina fatan fahimta yana malam yana ɗawafi yana ɗawafi a ka'aba yana mai addu'a ya kira shi ce to wani idan ni ɗawafi ina ɗawafi ina maka addu'a ka ɗaga nu kai maka addu'a ce allah ya shi wannan addu'a ɗin ina fatan fahimta ko sai ga to kaga dan ka ba wani fitacce ne ma a cikin wanda aka ce shine ma wani zakwakwai a ciki ko ba haka ba ta ma bai rena kowa cikin al'amuran ba dole ka saba da kalmomi masu kyau tsakaninka da mu'amala da waɗanda kake jagoranta cin abin nan ina fatan fahimta wannan abin kai ne principal kai ne headmaster kai ne wane ne gwamna kai ne chairman kai ne wane ne da to dole za maka san in kalmar za ka ringa yi saboda kai Allah daga ka a kansu to da wani za su ji da Allah daga ka kun kogo da miyagun kalmominka kun fahimta duk ana ga ci amza ku ya daga mene daga cin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malam yace babu babu dawa'u jurhi babu dawa'il jurhi بحراك الحسير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس مالك باب دواء الجرح باب زي ما بيان ما كانت ميكي ciwo rauni shine jurh babu dawa'il jurh babu ne mana maganin rauni yaya ake shi bi ihraqil hasir ta hanyar kona karauni tabarma karauni wadda an zauna an zauna a kanta idan aka samu sai a ƙona ta to idan aka barbada tana zama mene maganin zubar jini an fahimta kamar ayodin da ake da shi ko an jina zuba aka zuba yana mene yana tsaye da zubar jini ko ba ka ba to ita ma karaunin aka ƙona ta aka sa a jikin ta huce kaka ɗauko da zafin kuma ka barbada ko ba ka ba idan aka sa a wajen tana mene tana tsaye da wannan zubar jini din wa gaslil mar'ati an abi haddama an wajihi babun zai bayanin kuma halascin mace ya ta ringa wanke babanta jini daga fuskarsa da aka ji mai ciwo ina fatan fahimta wannan kyakkyawar cikin ɗabi'a sannan kuma dama irin ɗabi'u tsakanin muharramai ba laifi ba ne wa hamlil ma'i fi turus sannan kuma bina bayanin cewa halascin ɗiba ruwa daga cikin garkuwa da kake da ita jama'a fahimci abin ko قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعيد سعد الصائدي رضي الله عنه بأي شيء دويا جرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما بقي أحد من الناس أعلم, من أعلم به مني كان علي يجيء بالماء في ترسه وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه وأخذ حسير فحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما التي حدثنا علي بن عبد الله malam ali dan abdullahi ya bamu hadisi qala haddathana sufyan sufyan ya bamu hadisi qala haddathana abu hazim abu hazim ya bamu hadisi qala sa'alu sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu wasu tabi'a sun tambayi sahal dan sa'ad as-sa'idi Allah kara masa yadda bi ayi shay'in duwiya jurhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da me aka yi magance raunin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duwiya daga dawa din ne an fahimta dawa yi dawa eh yawwa mabudin lil majalis a ce duwiya saka ce shi saka ce duwiya jurhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ya fara a wani yaki ne yakin Uhud da aka fasa manzon Allah kai jini ya farara shine Aisha an Fatima ta wutar dibo tana wankewa tana to karshe dai ta ga jini bai tsaya ba shine ta wannan hikima ta su ta mata ta je ta abin nan ta kona da ta wuce ta ɗibo ta aka mammanna haka sai jinin ya dakata faradiyallahu anha sai ce faƙala sai sa da ke cewa ma baƙi ahadun minan nasi alam bihi minni cikin mutane ba wanda ya saura wanda ya fi ni sanin da me aka yi maganin wannan ciwo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana aliyun yaji'u bil ma fi tursihi ali dan abi talib ya kasance yana zuwa da ruwa yaje ɗebo ruwa a rija a cikin wannan garkuwa tasa wa kanat ya'ni fatima ita kuma na fatima Allah ƙara mata da ta kasance tagsilu dama an waji tana wanke jini daga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ukhidha hasirun wa hurika sai aka dauko ta tabarma aka kona ta an ce fatima ita ce ta haka din summa hushiya bihi jurhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai aka cike gurbin wato raunin da aka manzan Allah da wannan tabarma din wannan ƙonanin tabarma din jama'an fahimci wani abun ko wannan shi ma dai duk hadisin ka kalli babun duk ma'anin suna shi ƙara a cikin hadisin sannan hadisin yana karanta da me kenan hmm? mai tsorai a hannun baji ba eh sa'ad ba ba jari ba ne sa'ad ya tsawon rayuwa ƙwarai ko na gacin na ƙarshe-ƙarshen cikin sahabbai sannan shi kuma hadisin hawaye yana karanta mu da wani abu mai muhimmanci cewa musulmi ba wai ba a taɓa su bane amma in akwai tsoron Allah aƙiba ta su ce tun daga shi an fasa manzon Allah kai amma ƙarshe wa shi nasara a ƙarshe manzon Allah ke da nasara so za a iya ku musulmi ku felin ku samu matsaloli amma in dai kun ba Allah da manzon Allah to ƙarshe nasara ta ku ce ina fatan fanci wani abin in har za a fasa manzan Allah kai har jini ringa zuba irin wannan kwarara ɗin har sai an ta wankewa ana abin nan mun kanta ta ce tana wankewa jini a ƙar ɓulɓulowa sai da ce wannan abu to kaga mun bai ba alamu za a jarba mu da irin wannan hali ɗin sannan abu na uku na biyu da ya kamata mu sani ta a cikin wannan abun shine harkan magani akwai ta a musulunci wannan zamani da muka rubu da cewa maganin bature maganin bature abinda bature fi mu shine abinda mu musulmi akan tada mu sai muka saki shi ya kama shine akwai developing akan abubuwa ina fatan ku fahimci wani abu shine ga abu kaza amma sai a ga to yanzu ya za a inganta wannan lamari din wannan ba laifi bane jama'a ina fatan fahimta yanzu sai mu ce to yanzu wannan mun gano yanzu musu muna da wani element ko kuma muna da wani bincike da mutunci wanci na maganin wanda yake na iodine me wasu suna hada wani abu sai muje ta to wannan tabarmar da ake ya za mu gano sinadaran da ke ciki da Allah ya sa take magance wani abu ya za mu mai da shi toka ko mai da shi liquid ko ya za a da shi a haɓaka shi kenan ya zama magani ya zama adibbun nabawi in muka zo sai mu sami suna adibbun nabawi ko ko iodine mene stroke dibbun nabawi ko kuma wani abu mai suna mai kamar haka din mai yiwa da za mu matsa wajen bincike ma sai mu kamo mu gano abin da yake more effective fiye da wanda wanda suka yi to amma mu mun kwanta so suna bincike dan me ba za su ga cin yaki ba yau ana so a cuce mu musulmi gaba daya da magunguna ma sai a cuce mu yanzu panadol din da ba mai a nan arewa ko ga mu wani kamfani na arewa ke a panadol duk inda ake panadol a Najeriya ba arewa bane daga Onitsha ne sai Lagos sai ina ne to mu irin mutu ne muke da shi kullum in arewacin ka kalle sai ka ji bakin ciki zai kama kama wace irin mutuwar kwakwalwa ce malam panadol wani ba za a yi kano ba za a yi zare ba za a yi kaduna ba duk wannan ga abu muna ta ga unimed ga uni ga wace ce duka a cewa ba za mu yi panadol ba ga su dan gwate ga su dan tata ga alhaji wane ga mangal ga wane rahamani duk multibolonius kawai dai ku ta abin nan man fetur man fetur ko ba shi ba ba gashi an hana wa mutum mai ta tafiya a ƙasa ba kowa sai dai kafa man fetur kowa man fetur sai mai siminti wanda duk kawai na abin amma mu tsaya mu kalla abu sensitive na rayuwa mai yi mana mu sai mai wai hana mu kwallon sai dai a kawo mana wane ne wane ne siringi sai dai a kawo duk kawai na abuwa ne da an ka dama a cuce mu za a cuce mu da su wallahi Allah ne kawai ke kiyaye ba musan kuma wasu abin da ake ba kwanaki na ga kwastam sun kama ko da yan sanda kwastam sun kama wani inyamuri cike da wasu kwayoyi na bogi kuma Kano ya kawo ya siyar aka tambaye shi wannan maganin mene masu kyau ne ce ba masu kyau bane kana sane ce yana sane to shi ka fara ce ya daɗe da kawo wani abuwa ɗin kuma dukkan nawa ke shanyewa to wando daga cututtuka ba sun ƙi fita ba to kun san abin da kai ci ne da mu da ku da ba mu da komai duk muke jin wannan wa'azozin su ba ruwansu ba wanda ya ji wannan magana in ma yi sai shi da Allah talauci ne kawai dame su yara ne masu zafin kai kawai ba san duniya ba sai ya mutu ya je lahira kawai sai gabe Allah komai ba bai arba shi komai ba na fatan kwanci wannan abu wallahi wannan abun shi ke kun ga wannan dibbin na boyin nan wallahi akwai albarka cikin shi zai magance mana matsaloli da yawa waɗanda zai an kasa magance su amma shiru ko kana da idea kana da fikira ba za a yi ba baka da kuɗin yi wani abu din in kana so ka da lab wanda ke cikakken lab da za a ci gaba da developing din wa'annan dibbin na boyin din miliyan 100 ne za ka kashe kana son ka haɗa lab ka samu kamar nan wajen a ce dukkan shi lab ne can ɓangaren masu kaza can ɓangaren masu kaza ga na'urori ga kaza ga intanet isasshe mai 5G ba 4G ba an fahimta ko a sawo in ma ko da ke an za a 6G ko to kafin a 6G a ce akwai 5G ɗin da wanda za a samu intanet ko da yaushe lafiya lau malam a ci ga ɗora bincike amma duk musulmi koma mun zauna shi sa komai sai a ɗauke mu kara zuba mu ne a wulaƙantattu ina fatan fahimta to kun ga abin da ake yi shi ne malam albani da ya fahimci wannan abin ko a matakin shi shi kan karkar sai ga me zai na fara canji sai fara wannan abin kai ma a bangar ka je kai abin da kake ganin zaka iya ina fatan fahimta Allah samu dace malai ce babu ma yakuru min at-tanazi wal ikhtilafi fil harbi babun da zai mana bayanin irin abin da aka kyamata aka karhanta ko kuma kace al-karaha wani lokacin salafin su ce karaha suna nufin at-tahrim kun fahimta to babu ma yukrahu ko dai babun da abin da ke bayanin haramci min at-tanazu na ja'in ja da musu wal ikhtilaf da samar da sabani fil harbi a wajen yaki ma'ana wannan ya babun yana hana mu haka wa qubati man asa imamahu babun zai mai bayanin kuma consequence uquba ta mutumin da ya saba wa komanda amir ɗinsa imaminsa khalifa cewa karkai kaza kai to ka san wani abu zai biyo baya malik ce qala allah azza wa jalla allah ma mai girma yace wala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhabu rihukum ku musulmi wala tanaza'u kakku tsaya kuna ja'in ja kuna musu kun fahimta fa tafshalu sai ku mene sai ku samu rauni al fashlu shine mene shine ad-da'f wal wahan wa tadhhabu rihukum sannan ƙarfin da kuke da shi sai watsi sakamakon musu ɗin kamar da abin da ya faru a mai kenan a yaƙin ohud to Allah ce kada mai haka ɗin kenan ja'in ja da musu yana kawo abin da ke janye albarka a cikin rayuwa Allah shi kiyaye shi sa da annabi ya gale tul qadari ya fito ga sahabbai kafin ya fito sai tar da su suna ta musu wane ce kaza sai annabi ya ce kaga da annabi specify wace rana ce ta tul qadari amma musun ku yasa an ɗauke wannan karatun shi yasa yanzu wancan musun ya shafe mu sai dai kai lalibi a cikin goma ɗin ba za ka ce haƙiƙani rana kaza ba ce ka yanke ba haka musu yake fama da abin nan wancan musun ba suna ma da gaske ba namu na sarai ba wawa musu da ake da gaske fa ballantana namu mene na tsabar sarai malam yake cewa ya'ani alharb me al-tadbarihu zai ce al-harbu yaki wa qala qatada ar-rihu al-harbu qatada ce ar-rih shine abin da ake shine ma'ana yaki قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال بشروا ولا تعسروا وبشر بشروا ولا تنفروا وتطاوعا ولا تختلفا مالن ce haddathana yahya malan yahya ba mu hadisi qala haddathana waki'un waki'a ba mu hadisi an shu'ba daga shu'ba an sa'id bin abi burda daga sa'id bin abi burda an abi daga baban sa'id burda kenan an jaddi daga kansa shine abu musa al-ash'ari annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba'atha mu'adhan wa aba musa ila al-yaman ya aiki mu'ad dan jabal da abu musa al'ashari zuwa garin yaman ko in ce kasar yaman ƙara sai ce bashiru a yassiru wala tu'assiru in kun je ku sauƙaƙe mutane kafu tsananta masu idan abu kaza ya taso mai sauƙi ga hanya mai sauƙi ga mai tsanani to ku ɗauki mai sauƙin abin da ake buƙata kenan kada ku ringa ɗaukan masu tsanani kuna ɗora mutane wa bashiru sannan ku ringa sa mutane su bishara ku ga masu abin za su ji daɗi wanda shari'a ta zo da shi sakamako mai kyau wala tunaffiru kan ku kore mutane ce ai wani tun da kai kaza ina ai kawai kai shi da shiga wuta kawai ina fatan fahimta ka san wani lokacin usa zai aiko irin wannan karambanin ta wani ya wuce wani usa a badau isra'ila ne ya wuce ga wannan saban allah sai ce wani ka ji tsoron allah bai dina ba gobe ya kara ce ka tsoron Allah bai dina ba ran nan sai ce kai wa da kai ko Allah ba zai gafarta maka ba Allah ce wa yake mun karambani cewa ba zan gafarta wa na ba to na bata naka yake shi kuma na gyara na shi ina fatan fahimta to fatti kar ku zama na firina masu kore mutane annabi ya fassara kore mutane daga irin mene ka zo kai ne liman za ka yi sallah kai ta jin tilawa kai ta sauke zama oba abin ya tsawo ɗin nan haka gobe sai ka sa mutane kunci ba za su suna son su sallar amma sai su bari sai an kusa yin raka a ɗaya sannan su fito saboda sun san abin nan ina fatan kun fahimta yana ga cin tanfir yin haka ɗin to dole zama abu nan amma kamar muka ce wannan bai nufin kuma mene step down daga ƙa'idojin addinin musulunci a cewa ana nufin ai bashiru kun fahimta eh wanda ƴan uwan mu kafaran mu kafaran amana mutanen kirki wannan ba shi ake nufi mara kun fahimci wani abun ko yawa kafiri ba dan uwanka bane innamal mu'minu Allah ce ihwa kaje yan uwanka can amma su kuma Allah ke ce mana mina su a ada ne abinda Allah kira su kenan ga yan uwanka can musulmai amma akwai da kai da shi cewa ga addinin musulunci kai kuwa ne me yasa baka wata Allah shi kadai ba ina fatan fahimta Allah ya kaurin shiga aljanna ga wanda ya musunci da kaza da kaza da kaza wannan shine bushara din ka kuma ka ce mashi ai shike da kai tun da ka ta gama shike na gaba da kana samun ruwa ina ma fatan Allah shi da kai maka hasken da na gani kai ma kalmomi dai waɗanda za su jawo hankali amma ba su sa kai ka sauka daga turba kwara ɗaya na addinin ka ba to sai annabi ke cewa ta dawa'a sannan ku ringa ƙwarin ɗa'a wala taftalifa kar ku ringa saɓani in kun tafi wato in wani ya hau kai kuma ka sauka kar duk a haye sama gaba ɗaya mene sai zama abin ba zai tafi daidai ba aka samu dace wannan kenan malam sai ke cewa qala haddathana amru ibn khalid qala haddathana zuhairun qala haddathana abu ishaqa قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبد الله ابن جبير فقال إن رأيتمونا تخطفن الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووضعناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم قال فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخرهن وأسوقهن رافعات ثيابهن فقال أصحاب جبير الغنيمة أي القوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون وقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير اثني عشر رجلا فأصابوا منا سبعين وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة سبعين أسيرا وسبعين قتيلا فقال أبو سفيان أفي القوم محمد ثلاث مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجيبوه ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة ثلاث مرات ثم قال أفي القوم بن خطاب ثلاث مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله عدو الله إن الذي أددت لأحياء كلهم قد بقي لك ما يسوءك قال يوم بيوم يوم بيوم يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني ثم أخذ يرتجز أعل هبل أعل هبل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تجيبوه قالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل قال إن لنا عزى ولا عزى لكم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تجيبوه قالوا قال قالوا يا رسول الله ما نقول قالوا قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم إمام كارتي حدثنا عمرو بن خالد مالن عمرو بن خالد يا بام حديثي قال حدثنا زهير yace zuhairu ya ba mu hadisi qala haddathana abu ishaqa yace abu ishaq ya ba mu hadisi qala sami'tu al-bara ibn azib radiyallahu anhu naji bara dan azib Allah kara masa yadda yuhaddithu yana ba mu hadisi qala yace ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ala ar-rijalati yawm uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya a ranar yaƙin wuduga matafiya ƙasa sune rajala wanda suke tafi a ƙasa wa kanu hamsina rajulan su mutum hamsin ne sai ya sanya mene abdullahi ibn jubair shine mafa'ulun bihi din ayin da ke ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama abdullahi ibn jubair ala rajalati an gane da karatun ke ko manzon Allah sallallahu ya sanya abdullahi dan jubair zama kwamanda shugaban waɗanda ke tafi a ƙasa kuma su ne su hamsin ya ce su haye wani dutse duk da kibiya siriri a wajen manzo Allah ƙwararren soja ne mala faƙalar sai ce in ra'aitu muna ta na tsayin idan da za ku gan mu tsuntsaye suna fauce mu saboda cin yaƙi da aka yi mana ana zuwa na ɗiba mu ɗaya bayan ɗaya ana tafiya da mu annabi ce la tabrahu makanakum kar ku bar inda kuke karshen ta kenan ko gashi an kashe mu tsuntsaye suna tsatsaga mu suna ɗiba ko ya ce to ku tsaya a nan kan ku bar wajen nan hatta ursila ilaikum har sai na aika muku ku bar wajen tukuna kaga inda an kilo da kyau ishara zuwa ga me kenan ashe yakin za mu ci nasara kenan aka wani magana cewa zaman su a nan wajen su tsaya din har sai manzon Allah din ya aika ishara cewa zai aika musu din kenan Allah samu dace sai kuma ci gaba cewa wa in ra'aytumuna hazamnal qauma idan ku ga mun mun karye lagon kafirai din wa awda anahum mun tattake su fala tabrahu makanakum wa fala tabrahu kakubar wannan wajen ne ma'ana mun kun tsafaji mai hazima ma'ana sun mun ci su yaƙi kenan ko ga mun ci su yaƙi muna hawa kansu to kakubar da na hatta ursila ilaikum nan ma dai sai ina aika muku to aka fara yaƙi fahazamuhum sai Allah ya sa musulmi sa'a sai suka rusa rundunar yaƙi din a yaƙin Uhud din suka gudu kafarai sai yake cewa fa ana wallahi ra'aytu nisaa yace ina rantsuwa da Allah na ga matan kafarai ya shididna suna zura a guje qad badat khalakhiluhunna wa usquhunna wato mun duwayen su khalakhil mun duwa irin zoban da ake sawa a kafa din nan haka kun fahimta to na ga da ƙwaurukansu duk ga su sun bayyana rafi'atin siyabin siyabahunna sun nannaɗe tufafin sun ɗage tufafi suna zura a guje ishara ga bai kenan in ka ga mace a yaƙi ta zura a guje wadda ta zama a kashe ta ba kashe ta ba to wato hazima ta iya ƙurewa kenan a ce ma'ana mazajen sun gudu kenan su ma matan suna ta kansu kenan ina fatan fahimta kamar da Allah ba mu ne wa laqad ittahu sunahum bi iznihi Allah ba mu dawo mukan akan ga sassare su hatta me ne za fa shirtin wata na zatun fil amri wa asaitu min ba'di ma arakum ma tuhibuna ina fatan fahimta sai yake cewa a faqala ibn jubair sai ibn jubair yake cewa al faqala ashabu jubair sai waɗannan abokan ibn jibar su sojojin suka ce alganimata ga ganima can tana jira mu ai ai qaumi alganima ya ku jama'a mu je mu kwashi ganima zahara ashabukum dangin ku ƴan uwanku abokin ku abokan ku musulmi sun ci nasara fa ma tantadiru me kuke jira ko kuma fa qala abla bin jibar sai abla bin jibar komandan nasu yace arasitum ma qala lakum rasulullah sallallahu alaihi wasallama yanzu ha kurmanci abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya muku qalu suka ce wallahi lanatiyanna nasa wallahi sai mun je fala nusibanna min ganima mu ma waje mu kwashi ta mu ganimar falamma to kaga Allah karawa da sharrin shedan ko ba su je sun ɗebi ko da karmami guda ɗaya ba da su ba za a raba kun fahimta in za ku tuna a baya mun bani karaban ganima aka ce ko da wannan sabin aka ɗauke ka inda yaƙi kafa aka ce akwai ganima a cikin abin nan har wanda aka ɗauka haya ma aka ji yaƙi da su sun buga ce za a biya su ko za a raba ganima da su ya ce falamma a tau lokacin da suka a tau lokacin da suka je wajen waɗannan ɗiban ganima ɗin suri fatu wujuhum sai aka kau da fuskokin su musulmai ɗin ma'ana aka kau da nasara daga gare su fa aqbalu min hazmina sai suka jiyo a guje su kuma a lokacin da ma'ana an ci su yaƙin kuma za mu zo in Allah kai mako na gaba duk da mai tarihin nan gaba mu je da aka yi wannan tsari din Khalid ibn Walid kewa ya waye dama saboda shi manzon Allah aje sa can wajen su sabai sun suna jikin dutsen Uhud to bai da za a iya kewaye a sasa tsakiya si Uhud din ya zama masu katanga to amma akwai kwana da za a yi wani mazayawa kullo to sai annabi ya je aje waɗanda in an biyo ta wajen da kibo za su barar da waɗancan shi da hikimin wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma sun san akwai wancan da kibiyoyi ba zai kana su kuwa da doki ba da kibiya kuma an fahimta za su barar da su sun san da wannan magana da haka suka tsaya suka rasa da suna kallo sabai na sassare yan wasu amma ba su iya zuwa ba wayancan suna sauka kawai sai kalli ga ga kofa ta bude shine kewayo dan sassara na dutsen tukuna sannan ji nutsa ya rutsa sauran sabbin da ke tsakiya suka fara sara suna suka suna kashe musulmai shine jaza'u man asal imama kenan sakamakon da ya saba imam kenan Allah kyauta amma duk wannan kuka ji wani abu za mu karanta gobe in Allah mai kusa mako na gaba za ku ji babu shakka wani abin yanzu da za a bakka da tunaninka sai ka ji haushi ka ji kaza kaza amma a ƙarshe sai da Allah ce eh duk kun yi kaza din amma na yafe muku ina fatan fahimta har ma ce wallahi zo fadlin alal mu'minina kun fahimta Allah samu dace saboda kun gane wani abun ko Allah mai adalci ne yana yana yana kallon ɗabi'un mu na 'yan adam akwai abun da ɗabi'a ce take fuskan mu sai mu wasu abuwa yanda ka ga mutane fa ka suma sabon ke mutane fa ba fa mala'iku bane su ma yawa su training suka samu kawai da wuce namu Allah samu dace to sai ma sai mai rake cewa fa akbalu min hazmina sai suka biyo alhalin sun ruguje a yakin su fa zaka idh yad'uhum rasul wannan shine lokacin da manzon yake kiran su fi ukhrahum a can baya da su cewa ku dawo ku dawo amma ina sai gudu suke falam yabqa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ghayru 12 rajula sai zan ba waɗanda suka yi saura tare da manzan Allah in ba mutum goma sha biyu suka kafu suna yakin daga ce akwai abokar da umar fasabu minna saba'ina kafirai suka samu suka kashe mutum saba'in daga cikinmu wa kanan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah sallallahu alaihi ya kasance wa ashabu da sabansa asabu min al-mushriki da yau badarin arba'a wa mi'a sun samu sun wato sun wakafin mushrikai lahani na mutum 140 saba'ina rasiran mutum 70 a matsayin birtunan yaƙi wa saba'ina qatilan mutum 70 kuma waɗanda an kashe su an bunci abin ko lokaci ya ƙure ana tura mu da mu ja birki ana insha Allah ta'ala sai in Allah kai mu mako na gaba sai mu tashi daga inda muka zo a ƙarsa hadisan insha Allah ta'ala a burga faɗa daidai Allah ka ba mu ladan kwarakuri Allah ka yafe mana yau kuma karatun a gaje muke gaskiya tabus Allah ya samu dace اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله